بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا أهمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتضعفي بنظرة تأتي لنا بالزفر نعم harafin mimi shehu ya ce
وفيها مضر للنبي ومهره بها البقعة العليا من البيت أعظم ومصله عبده وظلمه وطبعه ولمؤمنها مصره سلام يديه يؤدي لأهلها فحني من الغالب نعمة سائرة أنا مصطفى بالخلد منه مسلم فما لي نوال يدي ماذا وإنني أراه مصرف نظرة مهدم تذلت وحتى ليس كثير عن قلب مصطفى نفسي ويوسف تطلبه أنادي تنفيذا تنجحي تسبحا بعودي إليها فلا يفعل أقارن وقتا لا يقوم بمعصيته إنادا يقول كافر ويكذب لئن وجدت به آل محمد أقوى كل ويأتي فأمره فأمر رسول الله هو محمد وحسن الأسلام إلى أسلمه وكل رسول نادم عن نبينا مقروءة المكتوب ومقتله فآياتهما يأمرها الذين أعطى بكتاب لهم تعرفه أتى بزكاة الفرد إلا وكتبه وخلقه فلم يكره أمره وسبحان الله الروح ورسوله وحمده ونهداه فذلك كان المسلمون وقالت سيرهم بسم الله نبينا وأخذت رسل لجيش أعرفهم شكر دار الروح الذي فسقاهم وضعهم بوجهه وحول يشركهم تطور تبقى بالحج نفسه بذكره مدخل بلا تأويل الذي فلا يزال ثم سلامه لحتى لمن وقت المسلم عليه صلاة الله ثم سلامه ويجب عليه ولا يحمله عليه صلاة الله ثم سلامه ليقبل منه مرة عليه صلاة الله ثم سلامه لكل مريد سائرة رسله عليه صلاة الله ثم سلامه بذكر تفرقه وذكر صحبه عليه وعلى آله وصحبه صلاة وتسليم كاتم حرف mimi
مدينة خير الخلق shehu ya ce madina tafiyayyen halittar allah ɗaibatu a azamu ɗaiba kenan mafi a azamu biladi na mafi girman garuruwan ubangijin allah ubangijin talikai وأقام ita ce mafi girman dukkanin garuruwa madina ta fi kowane gari kakaf
محمد الرسول المصطفى domin madina bigire ne na taimakon nan na abin zaɓin allah nan ne wajen rundunarsa kuma madina nan ne wajen mataimakan annabi shi kuma shine annabi almu'azzam abin girmamawa
وفيها ممر للنبي na'am وفيها ممر a cikin a cikin madina akwai mamarrun mashuɗalin nabi na annabi muhammadu wa makabuhu kuma a madina ne matabbacin sa yake wajen kabarinsa wato a cikin madina akwai gurare lunguna lunguna hanyoyi da annabi ya bi wannan ya isa madina daraja sannan ɗungurungun makaruhu makafarsa matabbatarsa wajen ƙabarinsa ma fiha a cikin madina ne to duk duniya ina ne ya samu haka باب ta'am
بها الأصل يا a madina akwai wani bigire madaukakiya a azamu shine mafi girma wannan gurin minal baiti daga ka'aba ya fi ka'aba girma da daraja wannan gurin ina annabi yake kenan
ومسجده عظيم masallacin manzo Allah girmama da shi da kuma wato ainihin ɗakuna da gidajensa وآباره Rijiyoyin nan na Madina duka ka girmama da su.
والعلم فيها مقسم Ilimi a Madina muƙasabin abin rarrabawa ne kowa ya je ga ilimi na kyauta fatahi. Kana shan ruwan rijiyoyin nan shi kenan kana gewayawa kana ziyara za ka yi ta jin fituhatu da nafahatu suna ta shiga ka. Saboda anan ake rabon alheri, anan ake rabon arziki, anan ake rabon ilimai. Allah ya ƙara na daraja. Na'am.
هذا المدير العظيم لأهل jibrilu amintaccen Allah ya yi kai kawo ga halin madina الإمام halin kasancewarsa khadimi ga manzo Allah وميكائيل mika'ilu ma ya yi kai kawo yana hidima ga manzo Allah والأمر أدسم lamarin madina dai lamari ne mafi baɗi saboda ainihin manzo Allah
فهل لي من المال زي ما
Allah ya yanzu ta gare ni ne daga kulawa ina mai ziyara zuwa madina zama kullum koyaushe ina kulawa ziyara ne suna mala inda a koma an kuma zuwa a koma kulawa kenan ina zan samu kulawa daga Allah ai ta mai da ni an masa gumar mana na'am سائرا على المصطفى dan shehu in ya tashi zai yi ziyaroli zai yi tafiya dan tsananin isa da gata in ya tashi yakan fara zuwa ya ziyarci annabi sannan ya fito ya tafi duk kasashen duniyar da zai je in ya gama ya dawo zai koma kuma gida sai ya koma ya kuma ziyara mun dawo sannan ya tafi kaulaha eh ai kaga ya samu kulawa daga annabi kenan na min al-mamin bi daibati za'ira
المصطفى الأم ni in zamanto kullum usallimu ina yin gaisuwa a bisa abin zaɓin Allah bil qurbi a kusa daga gare shi ga ni gashi in ta gaisuwa bayan ina ta yi na nesa kuma kullum muna tare ba nisan amma in zo a zahiri ga ni gashi
فما يدور من الإمامة babu wani magani gare ni wani wannan a cikin halin da nake ciki ban da wani magani illa in ta zuwa kawai ina miƙa gaisuwa ta Mhm.
وإنني hakika ni in yas أراه نظري ina ganin rukunin nan na haƙuri na
مهتم ana rusa shi kowane lokaci haƙurin ban je ba haƙurin ban je ba to ya yi yawa amma rusa wannan haƙurin sai tafiya
تذبذبت حتى حين صبري na ƙosa amma dai wato haƙuri na shi ma ya ƙosa babu ina samun ikon habsi ƙulle kai da daga barin ziyarar abin zaɓin Allah
كنت أجرم ko da dai na kasance ni mutum ne mafi mujirmanci amma duk da haka ba zan yi haƙuri ba daga barin zuwa ziyarar manzo Allah na tawaru ne na'am أناديك ina kirayinka ya rasulallahi ya fiyayyen halitta hayyan hayyan halin kasancewa ka rayayye ne na kiraye ka litasmahan domin ka yi rangwami dina da komawa ta izuwa madina ما علانية وتعمد dan maɗanɗana na abinci da abin sha bai yi daɗi gare ni ba dan tafakuri na zuwa komawa madina komai na ci ba daɗi ya rasulallah ya yi mun musama a kuma kira na kasan shi yake kira na'am وقاتم والدم ina ɓaɓɓoye wato ainihin raɗaɗin zuciyata na shauƙin madina da baya gushewa a cikin zuciyata shewa ce kaga tuntuntuni na na haɗari na ila ɗaibatin zarra'i ida zuwa ɗaiba mai haske ne shi kuma soyayya ta ga madina yana samun ciwo saboda damuwa da tunanin zuwa madina da ahalin madina shehu zai yi bakance ice idan dai kafata ta taka gidajen annabi muhammadu na ganna a harami ina ziyara a madina na yi alkawari zan yi azumi zan kwana ina sallah idan godiya ga ubangiji na allah nan gudan na mahaura ta sani na kwatansu ana ribatar da ni in samu riba da ganima Eh, amma bakance ne na yi bakance inda na je madina sai na yi azumi ta ɗau idan allah inda na je na ziyarci manzala na gano goyon a madina sai na kwana na fila haka ko aka yi Kawai farkon halittar Allah hasken annabi Muhammadu ne ya zira ya sauka cikin wato tsatsannan na waɗannan da suka miƙa wuya suka musulunta ba sa shirka ta nan annabi ya fito tsatso na maza masu ibada masu tauhidi cikin mahaifa na mata masu ibada masu tauhidi mutanen kirki duk inda ka ga annabi ya fito tun daga annabi adamu har zuwa bayyanarsa cikin babansa sayyidi abdullahi da mamansa sayyida amina duk bayan allah mumine ne duka duk masu tauhidi ne wannan haka allah ya tsara dama ya gaya mana wani kallibu ka fi sajide cikin masu sujada ga Allah muka yi ta jujjuya ka ya Rasulallah har zuwa bayyana ka na shewa ce dukkanin manzo baki ɗayan manzannin nan kowane ɗaya daga cikinsu na ibi ne ga annabin Muhammadu shi ne na ƙarshe almaktumu abin cikawa da shi kuma shi ne abin gabatarwa shi ne manzon farko tun babu kowane manzo ayoyin su manzannin ma'ana mu'ujizozinsu ayoyin manzon Allah ne annabinmu Muhammadu ya zo da littafi mai girma shi ne alƙur'ani. Shanin alƙur'ani kuma ana girmama shi a dahara matuƙar zamani. Kafirina ya zo da kuma yaƙan nan na kafirai. Sai aka razanatar da kafirai. gaskiya ne suka ji tsoron zubar kaifin takuba a kansu baki ɗaya sai suka miƙa wuya ga annabi muhammadu suka musulunta suka kale ta Allah an tsaga wata lahu ga manzan Allah yana daga cin ayoyin nasa dunji na bishiya ta zo masa yace kaga kuma dakon kwani a kwarin maka tusallim tusallim ta kasance tana yin gaisuwa ga manzo Allah wannan duk abubuwa dai na mu'jizozi ba so ɗaya aka yi ba duk wata mu'jizar da kaji an faɗa ta annabi ba so ɗaya ba ne in dai an faɗe ta ne sai ka ɗauka ita kenan aka yi a an yi da yawa tsagewar watan nan da aka yi na maka ba shi kaɗai ba ne ba so ɗaya aka yi ba tsakon kwani da duwar wasu suna gaida manzan Allah ba so ɗaya aka yi ba sahar malam malam ɗaura yana cewa sahar safa alaihi sallama ko yana dutsen safa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya hau gefe zai fara sayi sai kowa yana ji dutsen ya dinga gaisuwa assalatu wassalamu alaika ya rasulallah yana gaida wajen marwa ma sai aka ji shi ma yana gaida manzon Allah to duwar wasu a dajijjika daban-daban a hanyoyi tafiye-tafiyen annabi su zo shigewa duwar wasu su ta gaisa annabi kowa na ji an yi ba ɗaya ba ba biyu ba Mm. can kuma na farko da ya ce kafin tsage bar shi kalawu badarin wawa fatko dauhatun dauhatun bishiya gunji guda ta zo wa annabi ba so ɗaya ba ba so biyu ba da yawa ja'ad li da'awati al-ashjar imam al-busiri yace ko sajidatan tamshi ilayhi ala saqin bila qadami to bishiya ta zo ba ɗaya ba annabi ya kira bishiya ta zo ya kira bishiyu ba ɗaya ba ba uku sun zo ya tura a kira bishiya a ce in ji shi ta zo ba ɗaya aka yi ba amma an kaji an ce ya kira bishiya kai mai jin tarihi mai jin mu'ujizozi sai ka ɗauka ko sau ɗaya aka yi ga nan hajjun unguwar sai da khadija nan bakin ƙofar makabarta nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo maka manya-manyan makan da suka zo suka ce suna so ya gwada musu wani abun ban mamaki yace me suke so suka ce suna so ya kira bishiya ai kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kira bishiyu guda biyu ko sai ya kira waccan bishiyar can ba ta can ta hannun dama annabi ya ce ta zo bishiya ta zo wata kuma tana can ya ce ta zo sai bishiyar suka taho suka zo ti gaban kowa suka zo gaban manzo Allah to ga bishiyu sun zo dan za ka gane imani baiwa ce ta Allah idan wani abun ban mamaki ya isa da mamaki kagaran nan a maka da ba za a kwana da wani mara imani da annabi ba wannan ne kuma aka gama abin da za a yi sai na abubakar yana tsaye a can gefe sai manzala yana nan sai ya ce da bishiya ɗaya ta dawo nan ta tsaya ɗayar kuma ya ce ta tafi can kusa da abubakar ta tsaya na gani bishiyoyin suna nan sun daɗe a maka ba fa da daɗewa ba aka ciccire su fa wajen waje ne na wani mai kuɗi mutumin yamma ya mallaki gurin baki ɗaya saboda girmama wajen da ake da bishiyun suna nan wahabiyawa suka tayar suka matsa sai da aka shigo da titi ta wajen aka kwakwace wa bawan allah nan wannan sai ya zama inda ya ɗan rage ɗan kaɗan gefe sai aka cice suka tuttuɓuke bishiyoyin saboda ana ba da daɗewa ba sun ciccire bishiyoyin shi ne shi kuma bawan allah sai masallaci a gurin wannan bishiyar nan ma gurin sai masallaci za ka ga masallatan guda biyu iri ɗaya komai da komai irin fentin nan irin can girman sa na nan nan wannan masallacin annabi ne wancan na sai na abubakar yana nan a nan a hajjun wajen da ake jirgin ƙasar nan ka je ba in aka tafi can za a je wajen makabarta sai da khadija ga sunan sannan ka shige daga nan ma ba wani waje sai hanyar shiga makabarta ta sai da khadija suna nan har yanzu gurin bishiyoyin da suka sa aka tuttubbake bishiyoyin to su suka kuma masu wannan wajen bayan allah mutanen yamma su suka yi masallacin suna nan a gurin eh ma eh sufaye ne dama ai duk sufaye ne mutane kaga san annaba ai sai sufi nisa ake zagin su annaba ai masoyansa kakar sufaye ne su suka san shi to in baka san abu ba ai baka san su waɗancan da suke gewaye-gewaye suke kin sufanci da ɗariƙun walliya ai ba su san annabi ba ne Allah ka raba mu da su wato wannan shine wannan haka yana haya gaga yana zagin sufaye ba abin da yake nufi sai so yake taba annabi dan masoyansa kenan halifofinsa kenan masu aiki a ofis ɗinsa kenan sufaye Allah ya saka musu da alheri kuma zamani baya wofinta daga barinsu komai lalacewar zamani zamani ba zai tafi ba ba zai motsa ba sai da su suna nan Allah ba mu albarkarsu su ne masoya manzo Allah kuma yanzu suna burƙasa ko ta ina wahabiyanci yana ta faduwa yana yin ƙasa ko musamman ma yanzu da Allah ya kawo wasu masu mulki a maka saudiya sun gane damfarar da ake da addini aka dakatar da tura kuɗaɗe saboda haka sai harka ta fara yin ƙasa dama abin da ake kenan saboda haka in mutum allah ya bashi iko ko a azumin nan ko maka mutum ya je to yi kokari ya je ga waɗannan masallatan ka shiga kai nafila kai ka roƙi allah ko bai mutum ya roƙa allah zai masa don wajen da annabi ya yi mu'ujiza ne Eh, in zan maka kwatance in ka je wajen harami wajen ƙarshen wajen da ake sa'ayi wajen safa da marwa to fita an ka fita ta kofa ta can gaba zai dawo da kai maktaba gidan da aka haifi manzon Allah yana nan ina aka ce an mai da shi labarari yana nan ayo ba a gyara shi ko fentin ma wajen shekara kusan hamsin da wani abu yana nan fentin na mai ruwan madara ina nan har yanzu saboda nan aka haifi annabi don haka ba za a girmama gun ba to jikin saitin inda ya kallo hanya bayan wajen rijiyoyi nan to don hanyar kamar za ka dawo jikin harami to ne hanya gaba ga wani gini nan da aka yi sabo gidan manzon Allah ne inda suka zauna da nana Khadija yana nan gidan da yana nan muka je ba kowa wajen a rufe wani lokacin a buɗe shi ba ka shiga za ka ga komai har da ɗakin sai da khadija da irin mihrabin nan ɗakin matan annabi kowace za ka ga akwai mihrabi haka irin kamar masallacin irin limami masallacin ƙauye ɗin nan da ake alama gabas duk suna nan da sauran abubuwan tarihi da ƙamshi da komai ɗakin da aka haife na na fadima duka komai yana nan da tsakar gidan da gina amma yau shekara nawa kullum na faɗa ko suka rushe wajen aka ɗauka ko za a shigar da shi harami ne ko za a yi wani abu a ƙarshe sai suka mayar da wannan gidan na annabi da na khadija ban ɗakuna toilet aka mai da shi na gani na haka duk wanda ya je can ya zuƙo wani sharri ya zo nan ya ce zai yi sai dai ya yi amma muna gani mun san daga ina ya samu abu na wulaƙanta annabi ɗakunan toilet aka mai da su mu mun shiga mun gani na ce to ba za mu ki shiga ba amma ba toilet ɗin da za mu zo mai fitsari ko mai alwala ba ne mu mun shigo tawassuli da istigasa ko me za a mayar da wajen da annabi da nana khadija suka zauna aka haifi oga sai da fadima ijaba na nan hasken allah da annabi yana nan ba wani mugun da zai kawar da wannan to idan ka zo ta nan ƙofar ka miƙe ka tafi kaɗan ana nan ana yin wani tashar jirgin ƙasa ko ko an gama ma riba to in ka miƙe ka tafi ka je ka tafi can ka tafi ne ka tafi can kana zuwa za ka je za ka samu wani titi wannan yanan wannan yanan kana ƙetarawa to babu wani wajen shiga a can gefen sai makabarta nan kuma gefen shi ne wannan masallacin na farko ina annabi ya tsaya dan can gefen gaba kuma masallacin da sai na abubakar siddiqu ya tsaya shi sa muke gaya wa alhazai da masu ziyara kowa in allah ya kaddara masa zuwa ya je gurin ya gani zai samu albarka gurin da annabi ya je shi ne kan mutum ya je maka ya je ya zauna kawai ya ta bacci a masauki ko kuma ya ta yawo kantuna saye-saye a'a ka lalubi guraren da suke da tarihi gurin da annabi ya je gurin da aka yi abubuwan ban mamakai duk suna nan ka je ka nema ka gani kakka kula na hawa habiyawa da za su dinga ce maka haram haram to in ba je an ziyarce na annabi ya je bai zama haram to ina ne za a je halal halal a ƙara annabi daraja daga ayoyi na manzo Allah na mu'jizozi wato wato ce ruwa ya ta kwararo daga ɗan yatsun annabin mu ta shayar da rundunomi masu yawa kowace runduna mai yawa ce kwarai duka da 'yan yatsun manzo Allah aka shayar da su kowa ya sha ya ƙoshi to fitowar ruwa daga 'yan yatsun annabi ba so ɗaya aka yi ba ba so biyu ba an yi a hanya an yi a yaƙi an yi a badar an yi a haibara sannan an yi a dajijjika daban-daban an yi a gidan hanya ummu ma'abadu an yi da wannan dacijuwa wannan matar da ta zo ta a hanyar maka da aka kirawo ta cewa ta zo ga- ta- ta ba da ruwa da imam bukhari ya kawo ko to duk waɗannan mu'jizozi an yi da yawa shi ta za ka ga ana samun saɓani wasu ruwa su ce yan yatsun annabi saman yan yatsun ne suka ɓallo da ruwa suka yi ta kwarara wasu kuma su ce a'a tsakankanin ɗan yatsa da ɗan yatsa ne ruwa ya bulbulo ya ta zuba to kowanne an yi na'am شفوته عند النبي bayan sun kai ƙarar farinsu wajen annabi cewa gari babu ruwa
فقاموا فقاموا sai girgije da albarka addu'a annabi ya shayar da su
والبر da kwararan mamakon ruwa قلبها يقصم kwararar ruwan nan da bai zama ana tsare shi ba
والله صلى الفاروق بالحق أمه wannan hadisin ko na Allah yana hudu ba irin juna shi ne sai anas da ya rawaito sai wani mutum ya tashi ya ce ya rasulallahi wato gari ya bushe Mm, hanyoyi sun yayyanke abu ba ruwan sha dabbobi na wahala komai tsirrai sun bushe sun kone ya rasulallahi ka roƙon mana Allah ya shayar da mu annabi yana hudu ba ya ce Allahumma iske ibadaka wa ayi baladaka almayyita Allah ka shayar da bayan ka karaya garin ka matacce ba ruwa Allah annabi ya ci gaba da hudu ba ana ya ce ba hadari ba jido ba komai sama tana ta tas yace kafin ka ce meye wannan annabi na hudu nan sai muka ji rugugugu rugugugugu sai ruwa ya tsinki ya dinga kwarara aka dinga ruwa ya ce annabi bai gama hudu ba ya sauko wa face kowa ya jike sharkaf har ma ya ce ina ganin gemun annabi yana ta shatatar da ruwa magani aka fara wannan ruwan kasan duk ruwan da za a yi annabi ruwa ya zubo kansa har ma gemunsa amma ruwa ba kofe shi baya taba fuskar Allah to shine aka aka yace muka fito a jike cikin ruwa muka fito haka shi da ana sai ce haka aka yi ba a kwana bakwai ruwa bai bai- bai tsinke ba bai karuwa yake shine wani shewa yake cewa wa izra mu maskal ma'idin nan ko fasala musarmadan Eh, ko sala musarmadan ruwan ya zuba abin dawwamarwa wannan addu'a da annabi ya ce Allah shayar da bayan ka to ruwan an dawwamar da zubarsa ba yankewa yana ta zuba ba zai gushe ba kuma yana zuba har gobe har alkiyama to amma yayin da ruwan ya yawa a maka ya zama to baki daya wajen ya babu babu babu wato komai da za a yi ba fita ba zuwa kasuwa ba cefane sai har juma'a ta dawo ana cikin ruwa bai tsagaita ba sai da manzala a cikin ruwa manzo ya hau yana hudu ba sai wani bawan allah ya tashi a wata ruwayar kuma aka ce wancan ne da yi wannan tambayar ya tashi amma wani ruwayar aka ce a wani ne kuma daban ya ce ya rasulallahi ruwa ya yi yawa hanyoyi ba shiga ba fita ba kasuwa ba kaza ba kaza ya rasulallahi a roƙar a roƙi Allah dan dakatar da ruwan nan annabi yana hudu ba ya ce Allahumma hawalaina wala alaina على على الشجر والزرف والأكام كو على منازل الشاء الله ruwan nan kaga inda zaka gane ba tsaye da ruwan za a yi ba yace Allah a janya ruwan nan ya tafi kan bishiyoyi ya tafi kan duwar watsu da tsibirai ya je can Allah ya ta zuba shine ana cikin annabi na yin wannan addu'ar yana ci gaba da huduba sai kawai ruwan na aka ji shu ya ɗauke ya yi bayan duniya to har yau bai daina zuba ba wannan ruwan Har- eh, yana ta zuba tun da annabi ya yi addu'a an bayar to ba a karɓewa ruwan yana ta zuba amma annabi ya ce je bayan duniya kan duwar wasu da kan bishiyai da kan sauran tsirrai da kuma a, abubuwa to shine ruwan ya can ya inganta a ruwayar bai haƙi cewa ruwan ko tsagaitawa in ya fa- ko tsagaitawa ba zai fara yin ya tsagaita ba ruwan sai ranar alkiyama ran da za a yi tashin alkiyama dama da yamma za a yi tashin alkiyama to ruwan kullum karuwa yake fa ba raguwa ba to ran da za a yi tashin alkiyama juma'a da za a yi tashin alkiyama da yamma to da safe zuwa rana wannan ruwan zai fara silo zai fara tsagaitawa saboda annabi ya roƙa Hmm, to shi ne shehu yake faɗa bisa ƙaho ya annabi a- to bayan ma manzon Allah kuma sayyidina faruku haka ya shayar da bayi ya yi tawassuli da albarkacin ammi amman annabi shine da aka zo wajen sai na umaru yana halifa ruwa ya yi ba ruwa gari ana fari ya halifa muna neman a yi addu'a a je kuma a nemi shayarwa saboda ruwa ya ba ruwa kaza kaza sai na umaru ya ce ya allah ya ɗaga hannuwa allahumma iski ibadaka bi ammi nabiyika al-abbasu allah dan abbasu shayar da baffan annabi sai na umar yana faɗin haka yana take sai sha sannan wani ya ce ma ba ta wasuli to in ba ta wasuli sai me a'a kuma gashi ka yi ta wasuli ka faɗi wani mai daraja gurin Allah ka ce Allah ya maka dan wannan za a yi maka kuma ka samu ladan ibada kuma ka yi sunna amma sai ka ji kawo su cewa ba ta wasuli in kayi kayi shirka kai dai da kafa ɗan kai kai shirka annabi ya yi an yi da shi tun gabaninsa ko manzala da kansa ya yi tawassuli ba gabansa ba ya ce a yi tawassuli da shi an yi to kaga idan dai maganar sunna ce annabi alaihi salatu wassalam mu duka musulmi ya mana magana ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'i ar-rashidin addu alaiha bin nawajiz ko ku riƙe ta da kyau sunna ta da sunna halifofina to da za a ce ga wani abu annabi bai yi ba sai aka ga sai na bakar yayi ko sai na umar yayi ya sunan abun a'a to balle abin da ya yi ya sa aka yi kuma aka yi a gabansa kuma waɗannan manyan kuma suka yi ta yi halifofinsu ba su mushe ba suna ta yi ila yawmul qiyamah ta ga su shehu duka mun zo mun gada mu ma muna ta koyi da su muna yi Allah dan annabi Allah ka ba mu dan albarkacin amman annabi Abbasu da sahabban manzo Allah Allah dan albarka alayan annabi Allah dan shehu Tijjani Allah dan shehu Ibrahim in shirka ce mun yi da tun daga farko gashi yanzu mutumin da izo makaho gaban manzo Allah hadisin ingantacce kowa ya san da shi ya zauna gaban annabi makaho ne ilaliba ya gaisa da annabi abu ya dame shi sai ce ya rasulallahi ka roƙon min Allah ya buɗe min idanuwan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce baka haƙura da makanta ba ka samu ladan rashin ido ka samu tsira sai ce ya rasulallahi ka samu lada ya ce ya rasulallahi ina son ladan amma ina son a buɗe min idan sai ce to shikenan faɗi abin da zan faɗa in ɗan na faɗa ka faɗa a wata ruwayar ko maza la ya umarce shi na fula ya alwala ya na fula raka a biyu gaban annabi sai maza la da ya idar ya ce ce ne Allah ina yin tawassuli zuwa gare ka kamun kafa kenan ko albarkacin annabinka abin son ka muhammadu shi fa annabin ne yake laƙana masa domin su Allah ka buɗe min idaniyata sai manzo Allah ya gaya masa sai ya faɗa yana faɗa gwayan sai ido ya buɗe wani kuma ya zo ya ce maka tawassuli ba kyau to tawa- in ka ji ana harka da Allah to shi roƙonsa ake in an sa'a ya amsa ya baka in baka sa'a ba kuma ya hana ka addu'a in sha Allahu adaka wa in sha mana'aka sai ka yi ma kirari a wajen addu'a amma ba tawassuli ba ne Allah bi kudratika wa izzatika wa jalalika ya Allah ka bani kaza bi kudratika wa izzatika wa jalalika addu'a ce amma tawassuli da ya alkawari in an yi sai ya bayar shi ba man'u a ciki shine kamun kafa da annabi Muhammad Allah dan darajar annabi dan ƙaunarka da shi Allah dan ƙadarin manzonka Allah dan kaza din annabi Allah dan duk Allah dubi girman annabi kai an gama Shi- shi wannan taba fulata ne idan ka ce hushana dangane da addu'a tawassuli kenan yayi alƙawari ana yi da annabi ya bayar saboda haka yan uwa kowa ya dinga tawassuli da Allah dan mai wa'azin da kaji ya ce ba to ka dan rediyo ne kashe dole ne a ji su in na faɗa kaji ce ne zancen banza daga bakin mutanen banza Allah ka ba mu dan annabi na'am
بذكرهم أسكن البلاد shehu ya ce da albarkacin ambaton waɗannan bayan Allah ne nake shayar da garuruwan Allah nake gangabe garuruwan Allah da ruwan alhairi da faira Muhammadiyya عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah وسلامه sannan gaisuwarsa لألقى بها المولى ina mai gamuwa وقلبي da مسلم Ubangiji Allah zuciya na kuma yana abun kubatarwa da dukkanin wani da kunkune da kunkune ma'ana in je wa Allah bi kalbin salimin saboda albarkacin salatin nan ga manzon Allah عليه صلاة الله salatin Allah in tabbata ga manzon Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa وينشر حديث الورى yace shari'a na ya dinga yaduwa yana an filwara cikin talikai ويؤمم yana gangaba kowa da kowa domin shiriyar tamu ta manzon Allah ce.
عليه صلاة الله Salatin Allah ita bada ga manzon ثم Allah.
سلامه Sannan gaisuwarsa.
ليقبلني المختار Albarkacin salatin nan abin zabun Allah Muhammadu ya karɓe ni.
والعلم أعلم Ni kuma in zama a alamu mafi sani ne ga dukkanin ilimi zama babban malami.
أمم.
Albarkacin annabi da salatin. An gama. Ya zama. wai ana zancen karatu kuma aka zo kan shehu ya Allah ya ƙara masa fara آه.
ƙara mana imani آه.
na'am عليه صلاة الله talatin Allah ita baga zama za Allah ثم سلامه sannan gaisuwarsa لكل مريد آخر الدهر سلم sullamu tsani kuranga ya samu lukulli muridin ga dukkanin wani muridi namu izuwa manzon Allah da Allah akhirar da ya izuwa ƙarshen zamani kada mutanen mu su zama inda inda ba madafa mutum yana rayuwa ba shi yana kama kame duk muridin mai zama yana da tsani da zai sa da izuwa manzon Allah daga she- kai da shehinka da shehinka shehinka da shehinsa she har zuwa kan shehu tijjani har zuwa kan kuma mun san Allah amma ka zauna haka kawai sasa kai ka zama waɗancanan ka marasa shehi ko da dai kowa ma yana da shehi Mm, saboda wannan bai da shehi da zai samu tsanantuwa zuwa ga adara to shaidan ne shehinsa kuma abin da yasa ake cewa mutane ku riƙe bayan Allah da kake ka samu mutanen Allah masu son manzon Allah masu riko da ɗariƙun waliyan Allah ka riƙe duk inda Allah ya kai ka da zama kar ka zauna dan shi Allah bai shirya wani ya zauna ba ubangida ba shehi ba in ka bi bin mutanen Allah tantirai la'ananu suna nan sai ka bi su ka taɓa ganin wani mara shehi ko da zaka ce baka ɗarika baka ya ko wani lalataccen da ka makale kake ta bi ko me ya faɗa ka yadda ko kowa kowa ya san haka ba bai zama fa haka akwai wanda kake da hope dinsa kake ra'ayinsa kake bin sa wani ma jinsa kake kawai shine kuma naka to idan ka Allah ya taimake ka ka gane ka gane mutanen Allah ka rike shikenan amma amma ka ji ka ce ba ruwanka da ɗan ɗarika ba ruwanka da shehunai ka je dai ba dai ka isa ka zauna haka ba baka isa ba Allah bai shirya haka ba duk inda mutum ya kai da shashanci duk inda mutum ya kai da rashin kula ya nutsu sai ya ga yana da wani da ya rika to in Allah ya taimake ka ka riƙe mutanen shehu ka riƙe su da kyau a inda duk suke kuna tare to ka samu taimakon Allah kenan amma in ba haka ba wani shaidani ne la'ananne yana nan shi aka jefa maka bi a zuciyarka ka gama ka gama tam- tambadewa Allah ka ba mu dace biye biye da leke leke ka je can ka ji wancan ka bi wancan to nan da ake samun garari saboda haka kowa da kwana da sani duk in ka da shehu ne kana da shehin da kake bi ko ka sani ko baka sani ba ko a lahira ma ai ba sauraron kowa za a yi ba sai da sai mai shehi yunwa na da kulla unasin bi imamihim in ka je ba ka da shehi kana ganin kai indifenda ne ba ruwan ka to akwai shehi emergency shek da Allah ya yi alkawari shine shedan malla shi alahu wa shedan shehu sai an haɗa ka da shedan an haɗa taron kuma rasa shehi sannan a- a ba ku wani shehi babba a can kuna saurare za ba ku da shehi ko to ga shehi nan za a kawo mu can sai ku ga wani halitta mummuna kamar nan na ɗaɗɗan dutse mai waɗansu irin ido marasa kyan gani baƙi ƙirin duk kafar ɗin na ya motsa jikinsa yana fitar da hayaƙi da wuta kuma mala'iku na dukansa haka za a koro shi mummuna sai a zo a tsaye da shi gaban ku ina marasa shehi to ga shehin ku gaba ɗaya haka za a kora ku a tura ku sai jahannama inda wannan shehin naku zai je can za ku je Allah ka kiyaye. Na mutane suna ɗauka kamar wasa ko wani mu tsananin zurfafawa cikin ɗariƙa ne shi kenan. Na je gun da ba zurfafawar sai zurfi. Ba a je ne. Ai lahira ba ƙarya ba ce. Ka san kowa alƙur'ani za ka ga duk abin da kufaru suke inkari ba za a tashe su ran sun mutu babu alƙiyama babu Allah ɗaya ba suna karyata manzanni ka taba ji an ka taba jin kissa wani annabi wani mutanen su sun karyata mutuwa na mutu wani hari sun tabbatar da mutuwa don ita ita yin leƙi ne ce da iskancin ka ka san kakanka ya daɗe da tafiya ta kuma ka san za ka tafi kowa ya san haka babu wani kafirin da ya karyata mutuwa to duk lalatar da mutum zai yi ta zagin bayan Allah da duk kore jama'ar da za a yi a raba su da mutanen Allah mutum ya je ya yi akwai ranar da mutum zai yi da na sani Allah ka ba mu sa'a mu dai muna rike da bayan Allah wakilan manzon Allah ubangiji Allah ka ci gaba da raya mu a haka imani ka ƙara mana Allah ka sa mutuwa ma ta riske mu haka muna tare da shehu tijani kuma ko an tashi alkiyama Allah ka tashe mu tare da su mu zama muna gaban shehu tijani ya kai mu wajen wajen kakansa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am alaihi salamullahi salatin Allah ya tabbata da manzo Allah kuma salamuhu wannan fa gidan mu ce musu karmawi ba rufa rufa akida kenan addini kenan akan haka muke so mu gamu da Allah shi wanda ya ce ba haka bai je ya rike nasa da za a zauna lafiya kowa ya rike aƙidarsa ba shi kenan ba mu tabu kenan salatin Allah ya tabbata da manzo kuma Allah salamuhu sannan gaisuwarsa bi zikrika bad'un da ambatanka ne farawa ta wa wa zikruka makhatamu sannan kuma ya rasulallahi an matanka da shi ne makatamu cikawa tawa na waɗan- na wannan ƙaliya alaihi salatullahi alaihi wa ala alihi kirami tabbata da alaye masu wa girma da sahbihi sahabbansa salatun wa taslimun bi salati bainina da ahtimu tasalimi wato bizainaka da waɗancananka guda biyu salati da tasalimi da su ne a khatimu nake cika wannan ƙaliya
akwai tambaya
na'am akwai tambayoyi to da tambayar na'am Da wani amsoshi.
na'am shi
na'am wani bawa Allah ne ke cewa ya dawo daga tafiya ne na'am to sai zan to ya ajiye azumi saboda lalura ta tafiya to da ya dawo gida da yammaci bayan sallar da asar sai daga dawo daga can ya kawo da tafta azumi baya azumi saboda lalura ta
sai dawo gida sai ya samu mata saba ta azumi tana haila sai yankuwa to sai zamto ta samu tsarki Mm.
sai ta bi ta ba ta azumi sai ci sai zamto sai ya tara da ita Mm.
sai ji abin da zai dame shi ba komai
Ah, ba komai ai halali ne baka zama yau mushkilatun mutasar ya kawo ba mas'alar ko ajibu- ajibu ne bi burhani Mm. wani mutum ne da azumi ya yi abubuwa guda uku kuma duk kowanne ya samu lada babu zunubi da rana ya ci abinci ya sha ruwa ya gat ya kwanta da matarsa ya fito kuma ya ga masallaci a kofar gida da aka gina sabo ya sa aka rushe kuma kowanne lada ya samu ba komai to wanda ya faɗa ko a mishkilatin mutasar ko ya yi tafiya ya dawo ba azumi a kansa yana cin abinci dama in ya dawo gida zai ci gaba da cin abincin sa tunda yana kan uzurin tafiya ko in kuntum safarin ko ko ala safarin ala ala safarin ko sai ta tuni na yi baydatu min ayyamin har to kaga mun yi so.
to kaga ya dawo kan tafiya cin abincinsa zai domin Allah ne ba shi dama wannan rahusa ce ilahiya ita ko matan nan tana cikin cin abincinta saboda tana jini jinin kuma ya ɗauke da rana ta yi tsarki ta yi komai ai ba a ɗaukan azumi da rana za ta ci gaba da cin abincinta sai dai ta yi niyyar azumi kuma gobe sai ya zo baya ba ta kwaras an gamu ko to wannan masallaci kuma yadda mala ya ka a mushkila kawai ce sai kuma yana da wani filin sa yake so zai dan gina dan gida a kofar gida nasa ne bai bayar ba bai izini ba kawai yana zuwa sai ya ga an gina masallaci a gurin ai haramun ne masallacin ko sallah a ciki ba za a yadda a yi ba wa ardun magasuba haka shi walil ya ce ƙasa da aka kwace aka yi masallaci ai la ya hillu as-salatu fiye shi masallacin ba a sallah cikinsa in kuma an yi wanda bai sani ba za a karba to amma za a samu matsala rashin kamalar lada to yana gani an gina masa ba izini ba ruwansa da wannan masallacin da shago duk ɗaya ne kawai ya rushe kawai filinsa ya ke so na yana halatta haƙƙinsa ne Eh, wannan haka ne Allahu alam
wanda ka cikin yan kasuwan mu ne da wanda ka cikin mutanen mu yana da karfi ne a nan kasuwar sunga to sai ke cewa yana da ra'ayin kawo rangwame a ciki a abubuwan da yake sayarwa Eh, to amma ya zanto wasu daga cikin manyan 'yan kasuwa abokanan kasuwanci da suke kasuwa a zai iya samun matsala da su ta fuskar cutarwa ma saboda ne kamar suna su ya ya yi sama shi kuma kamar zai aibata su ko kuma kamar tozartawa ne zai iya yi sako da Nasa?
nasa Eh, to idan ya yi haka kamar suna za su yi turma mutum ya kan cutar da shi mm.
shi ne ke neman shawara a kan haka ya ce akwai kuma da kun kana ne an kasuwar kan ta irin haka To.
su mafi rinjaye ba su da ra'ayin ɗaukar da farashi to hanya ɗayan biyu dai zai bi babu wata na farko dai dogaro da Allah shi ya bashi shine mai tsarewa zai yi rangwami saboda Allah ba dan ya cutar da wani ba ba dan ya bata wa wani rai ba ya yi dogaro da Allah ya tausili da manzala kawai ya saki farashin abin da ya ga zai iya ya saki kawai in an zo gunsa an sai mai sauki wannan ya je gurin mai tsada ya siya shi ne dan Allah ya yi ba dan ya cuci wani ba in dai ba da niyya ya cuci yan kasuwa ya yi ba duk sharrin da za su yi da duk mutum ɗin da za su yi ina ganin Allah zai tsare shi ɗaya kenan in kuma ba haka ba shi ɗan kasuwa ne shi ya hanya ta bi kenan shi ya fi kowa sanin hanyoyin da zai bi ya saka farashin mai sauƙi a sai da kayan da sauƙi ba tare da waɗannan sun fahimta sun gane ba harka ce ta kasuwa sirri ce shi ya san yadda zai biya shi shigar da abubuwa in har anan sun gamba zai yi ya sayar ba kowa na gani ai ana ba da kaya garuruwa kasuwanni kasuwanni ya ɗebi mafi yawan kasu kayan nasa duk mana ba 'yan kasuwa cikin sauƙi su tafi can garuruwa ya yanke ya sayar ba tare da kaga za a iya yi haka ba wani ina ganin ɗayan biyu ɗayan mutum ya ɗauka kawai dogaro da Allah ya yi abin da yake so neman yardar Allah da taimakon bayan Allah Allah shi ma zai taimake shi zai tsare shi ko kuma ya yi dabara ta 'yan kasuwa hanyoyin da ya bi ya san duk inda zai shigar wa bayan Allah inda duk suke su samu sauƙi ya sani in wani abu ne da ba a hana fitar da shi ba aika da shi mara ɗumar da a sayar a sauƙi ko ai bayan Allah ne duka ba sai lalle 'yan Najeriya ba inda su 'yan Najeriya musamman ma 'yan nahiyar arewa sun zama kiki kaka ba sa sauƙi ba kuma sa son sauƙi ba kuma sa karɓar sauƙin sai dai mugunta ka dogara da Allah kawai da ce ake makaru da jifa sai makaranta to yanzu ta koma kasuwa duk yan kasuwa sun san haka sai mutum ya tsaya da addu'a da kuma tsarkake zuciya da yi don Allah Allah ka ba mu dace kuma yan kasuwanmu muna roƙon Allah ya ba su rahama a zuciyarsu kamar yadda ya sa wannan bawan Allah rahama yana tunanin yadda zai sauke farashi domin taimakon bayan Allah sauran ma da ake shakka su su ma Allah ya cusa musu haka
ta ji da yawa malamai suna cewa wata ramadan ya shigo ana ɗaura shaidanu sa mutum ya ba daidai ba to amma ta ce hakan yana nufin banna da ake yi a cikin watan ramadan ɗan kamar shaidan ɗin bai yarku ba ne ko ko a eh shaidanu irin na aljanu masu cutar da bayan Allah duk suna yin sauki cututtuka da jinnu yana sauki ake nufi wai ba shaidan da yake sa a yi sabo ba shaidan da yake sa ya sabo a ramadana ba ƙara himma yake ba wasu masu kasa azumi to amma shaidanu za ka ga ko mai ciwon aljanu ne insha Allah za ka ga in ramadana ya zo inda aljanun na gasken ne sai ka ga abun ya yi sauki me haka ake nufi da yawa kuma za ka ga wasu ramadana yana shigowa Allah yana raba su da waɗannan miyagun aljanu ɗin abin da ake nufi kenan tun da nasi ya nuna cewa ana ɗaɗɗaure su to ala ayi halin dai haka ne Allah yana kakkame su ana ɗaɗɗaure su kuma bayan Allah suna samun sauƙin abubuwa ko guraren da suke da aljanu da yawa da za ka ga wani lokutan a irin guraren tsofaffin gurare ko kangwaye da za ka ga shigarsu yana wuya saboda aljanu to in dai aka ce maka a ramadana ya zo zaka ga da daddaren zaka ga mutane abu ba a jin tsoron ko kuka bulukiya ma sai ka je ma ba komai ka shiga ka fito ka yawon ka da daddaren nan in dai a watan ramadana ne yadda dai yanzu dukkanin aljanu abubuwan su ta kare ko ba irin da ba kaga duwannan kaga babu kyau to ai yana daga abin da suke ɗauka ya kamata a yi amfani da wannan dama abu Allah za ka zo shi ya wata kuka bulukiya sai dai ka ji aka cacaca ana watso kwanuka kuma ba kwanuka to yin azumi ya zo ba a jin haka ko tsabiya mai aljanu na kai ta jin surutai to duk inda azumi ya kama duk ba a ji ba azumin ma albarkar faila tijaniya duk an kawo da wani babu wannan san saboda albarkacin masu albarka. Alhamdulillah.